ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله قال الله سبحانه وتعالى في تنزيله المحكم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون فعلى الزوج إذا أراد السعادة في حياته أن ينظر إلى زوجته على أنها سكن له تركن إليها نفسه وتكمن في جوارها طمأنينته تركن إليها نفسه وتكمن في جوارها طمانينته وترتبط بالحياة الكريمة معها سعادته هي تكملة للزوج يكون بدونها فقيرا من دوافع الاستقرار والطمانينة ولأن المرأة هي مصنع الرجال ومربية الأجيال وراعية الزوج وسر نجاهه وهي في نفس الوقت ضعيفة رقيقة أمر الله تعالى بصيانتها ورعايتها ومعرفة مكانها وحفظ حقوقها روى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال واستوصوا بالنساء فإن المرأة خلقت من ضلع وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه إن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته لم يزل أعوج استوصوا بالنساء خيرا وفي وفي حجة الوداع يقول النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته يوم عرفه فاتقوا الله في النساء فإنكم أخفتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله أخرجه مسلم ومن أعظم حقوق النساء رعايتهن في دينهن وحفظهن على طاعة الله ورسوله ومتابعتهن في أداء حق الله والصبر على ذلك قال الله سبحانه وتعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وأثنى الله على نبيه إسماعيل عليه الصلاة والسلام فقال وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضياً فمن حقهن عباد الله تعليمهن ما ينفعهن في دينهن ودنياهن ومتابعتهن فيما افترض عليهن وتفقد أحوالهن مع الصلاة وصلتهن بكتاب الله والتزامهن باللباس الشرعي والحجاب الشرعي وبرهن بوالديهن وصلتهن لأرحامهن وتشجيعهن على النفقة والمحافظة على الأذكار والاستكثار من الخيرات يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ومن حقهن أيها المسلمون الإنفاق عليهن بالمعروف بلا إسراف ولا تقطير على قدر الطاقة والإمكان قال تعالى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد أسر يسرا ومن حقهن العشرة بالمعروف قال تعالى وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن شيئا فإن كرهتموهن فعسى, الله فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا فلا يجوز أن يضرب الرجل امرأته ضربا مبرح ضربا مبرحا بل ولا يلجأ للضرب إلا بعد استنفاد كل وسائل الإقناع والوعظ والإصلاح قبله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجئ واضربوهن وإن فإن أطعن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا ولا يضرب المرأة لأتفه الأسباب إلا رجل دريء سيء الخلق ناقص العقل والفهم قاصر التفكير والتأمل غير عارف بدين الله الصحيح وقد قيل قديما ما أهانهن إلا لئيم وما أكرمهن إلا كريم ولا يجوز استخدام أساليب التجريح في معاملتهن ومخاطبتهن ومخاطبتهن بالكلمات القاسية والألفاظ النابية والأوامر الصارمة والتهديدات الفاضحة وإهانتهن وإهدار كرامتهن وتحقيرهن سأل معاوية بن حيدة القشيري رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال قلت يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا عليه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تطعمها إذا طعمته وتكسوها إذا اتسيته ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت وفي صحيح مسلم أن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها, خلق رضي منها آخر قال محمد بن علي الشوكاني عليه رحمة الله به الإرشاد إلى حسن, العش... إلى... إلى حسن العشرة والنهي عن البغض للزوجة بمجرد كراهة خلق من أخلاقها فإنها لا تخلو مع ذلك عن أمر يرضاه منها زوجها عباد الله ومن أعظم حقوقهن الانبساط معهن في البيوت فيهش الرجل للقاء زوجه ويظهر استمتاعه بسماع حديثها ويمازهها ويداعبها تطيبا لقلبها وإناسا له وإشعارا لها بمكانتها من نفسه وقربها من قلبه وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو العابد الخاشع القائد الحاكم النبي المعلم صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا مع زوجاته يمازحهن بما يدخل السرور إلى قلوبهن ويقص لهن القصص ويستمع إلى قصصهن وكان يسابق عائشة رضي الله عنها ويرسل لها بعض بنات الأنصار يلعبن معها مراعيا صغر سنها وقد قال صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي وقال عليه الصلاة والسلام وإنك مهما أنفقت من نفقة فإنها صدقة حتى اللقمة التي ترفعها إلى في امرأتك ومن حقهن التلطف والدلال معهن فقد كان صلى الله عليه وسلم يقول يا عائش هذا جبريل يقرأ عليك السلام الحديث متفق عليه ومن حقهن عباد الله أن يستشرن وأن يقبل رأيهن إذا ظهر سداده وأن يتزين الزوج لزوجته كما يجب أن, يتز... أن تتزين له ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة سئلت عائشة رضي الله عنها بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته قالت بالسواك الحديث أخرجه مسلم قال بعض العلماء لعله يستقبل زوجاته بالتقبيل ودخل رجل فيه شعص وغبر وغبرة إلى عمر رضي الله عنه فلما رآه عمر قال اذهب واغتسل وتجمل وأصلح من حالك فلما عاد إليه رأته زوجته قال أتطلبين الطلاق قالت لا عباد الله ليس البيت السعيد الذي خلا من المشاكل بل الذي عرف كيف يعالجها ويتعامل معها أخرجه البخاري عن أن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم عند بعض نسائه وهي عائشة رضي الله عنها وهي عائشة رضي الله عنها التي النبي صلى الله عليه وسلم في بيتها فأرسلت إلى نسائه فأرسلت إحدى نسائه وهي أم سلمة رضي الله عنها بصحفة فيها طعام فضربت التي النبي صلى الله عليه وسلم في بيتها يد الخادم فسقطت الصحة فانفلقت فجمع النبي صلى الله عليه وسلم في الصحفة ثم جعل يجمع الطعام فيها ويقول غارت أمكم غارت أمكم ثم ثم حبس الخادم حتى أتي بصحفة من عند التي هو في بيتها وهكذا عالج الموقف صلى الله عليه وسلم بلا تشنج ولا انزعاج وبلا غضب بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين يوانا مسوء البركة خطبر متيو إن شاء الله تعالى زام تتوناني جمدا ونموضوع من مهمنشي قريدة قسكي shine wasu daga cikin haƙoƙin mata akan mijinta wasu daga cikin haƙoƙi da Allah subhanahu wata'ala ya ɗora mana mu mazaje da yake ya wajaba akan mu lallai mu tashi mu kiyaye shi game da matanmu na aure da Allah maɗaukakin sarki ya ɗora mu akan su ‘yan uwa mu sani Allah subhanahu wata'ala yana gaya mana a cikin littafinsa mai girma ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون Allah subhanahu wata'ala yake cewa daga cikin ayoyin Allah subhanahu wata'ala wanda suke nuna girman Allah subhanahu wata'ala da samuwarsa da kadaituwarsa Allah madaukakin sarki yace shine an khalaqa lakum min anfusikum azwajan Allah madaukakin sarki ya halitta muku mace daga kawukanku abin nufi Allah subhanahu wata'ala ya halicci mace ta farko daga dan adam din farko shine an halicci na na hawa'u daga jikin annabi adam alaihi salam shine abin da ake nufi da an khalaqa lakum min anfusikum azwajan sai Allah subhanahu wataala ya ce li taskunu ilaiha dan ku samu nutsuwa daga gare su dan namiji ya samu nutsuwa daga mace abu na farko kenan abu na biyu Allah madaukakin sarki ya ce waja'ala bainakum mawaddatan sannan Allah madaukakin sarki ya sanya soyayya wa rahma da jin kai tsakanin namiji da mace Allah madaukakin sarki ya ce inna fi zalika la'ayatan ko inna fi zalika laayati hakika a cikin hakan halittar mace daga jikin namiji da sanya nutsuwa a gare shi ta dalilin ta da sanya soyayya da rahama tsakanin su wannan na ɗaya daga cikin ayoyi na Allah madaukakin sarki amma liqaum yatafakkaruna ga mutane masu tintintini dan uwa mu sani cewa lallai wajibi ne ga kowanne namiji da Allah madaukakin sarki ya ajiye mata a ƙarƙashinsa matuƙar yana son samun rabauta a wajen Allah maɗaukakin sarki idan ya koma zuwa gare shi da ya kalli mace ya dubi mace duba na kasancewarta nutsuwa a gare shi na kasancewarta wata halitta ce da Allah maɗaukakin sarki ya sanya ta tana ba shi wasu abubuwa da duk duniya babu wanda isa ya ba shi shi tana kawo masa wasu abubuwa na nutsuwa da kwanciyar hankali wanda babu wanda Allah maɗaukakin sarki ya halatta wa ta bashi irin wannan abubuwan idan ba ita ba dole ne namiji ya mace irin wannan kallon sannan hankalinsa da zuciyarsa suna nutsuwa zuwa gare ta sannan rayuwarsa ta girma da matsayi da jin daɗi tana da alaƙa da ita don duk cikar mutum duk yadda mutum ya kai ga matsayi da mukami da dukiya da ilimi da duk wani abin da mutum yake takama da shi a duniya matakar aka nuna shi aka cewa na bashi da aure sai ka ji mutuncinsa da kimarsa da kimarsa ta zubi a cikin idanka me yasa saboda babu macen da yake komawa zuwa gare ta to Allah madaukakin sarki ya sa mace wannan kima da daraja matakar mutum bashi da mace to sai ka samu akwai tawaya a cikin rayuwarsa mu sani cewa ƴan uwa mace ita ce cikon dan adam ma'ana di yadda kake matuƙar baka da mace to zaka ga rayuwarka rabi da rabi ce zaka samu cikon rabin rayuwarka lokacin da Allah madaukakin sarki ya taimake ka kai aure to a lokacin ragowar rayuwarka ta cike ka zama cikakken mutum kenan amma da mutum rayuwarsa rabi da rabi take kasancewa sannan di yadda mutum ya kasance babu mace to a lokacin zaka samu yana buƙatuwa zuwa ga abin da zai haifar masa da nutsuwa da kwanciyar hankali akwai irin nutsuwa da kwanciyar hankalin da babu abin da ke ba da shi sai macen aure kudinka ba zai baka su ba matsayinka ba zai baka su ba malintarka ko iliminka na boko ba zai baka su ba babban abin da zai baka shi shine me shine aure to wannan na ɗaya daga cikin sharafi da girmamawa da Allah madaukakin sarki yayin mace yan uwa mu sani cewa mace ita ce na'urar da Allah madaukakin sarki ya kaddara duk wani namiji yake fitowa daga gare ta duk girman mutum din mukaminsa za ka ga asalinsa daga ina ya fito shine daga cikin mace ya fito mace ce ta yi naƙudarsa ta haife shi wannan na ɗaya daga cikin girman mace da falalar da Allah maɗaukakin sarki ya bata sannan mu sani cewa ‘yan uwana masu albarka a mace ita ce take renan al'umma gaba ɗaya don makaranta ta farko da ɗan adam ke fara rayuwa a cikinta shine a hannun mahaifiyarsa a nan yake dabdala a nan yake kai ya kawo saboda haka reno na farko da mutum yake samu tarbiya ta farko da adam yake samu shine a wajen mahaifiyarsa mace tare da duk wannan abin da Allah madaukakin sarki ya tattara wa mace amma mu sani mace Allah madaukakin sarki ya halicce ta da rauni Allah madaukakin sarki ya halicce ta da taushi wannan raunin nata da taushin nata shi sa Allah madaukakin sarki ya umarci mazaje gaba daya da su ba ta kulawa ta musamman da siririta ta riritawa ta musamman shi sa a cikin wani hadisi annabi tsira da aminci tsar tabbata a gare shi yake nuna cewa mace kamar wani tangaran ne da mutum ya rike a hannunsa wanda ko kowanne ɗaya daga cikin mu ya san cewa tangaran lokacin da ka rike shi kai wasarere da shi idan ya faɗi me zai zai fashe ne to irin wannan riƙewar da za ka yi wa tangaran ka kula matuƙar kulawa don kan ya faɗi ya fashe to irin wannan kulawar ko fiye da ita ake buƙata a yi wa mata saboda me suna buƙatar kulawa da tafi wannan saboda Allah maɗaukakin sarki halicce su da rauni domin musan matsayinsu da kimarsu da mutuncinsu yadda Allah maɗaukakin sarki ya mutunta su ma ba su irin wannan mutuncin hadisi ya tabbata a cikin sahih muslim daga sahabi abu hurairah Allah ƙara masa yarda annabi tsira da aminci tsar tabbata a gare shi yake cewa wastausu bin nisa'i ina yi muku wasici game da mata ma'ana ina yi muku wasici wasici na alkhairi ina yi muku umarni umarni mai karfi game da kula da mata da kiyaye haƙƙinsu annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce fa innal mar'ata saboda ita mace khuliqat min dhila'in an halicce ta ne daga daga hashin kashin haka kari annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce an halicce mace daga kashin haƙarƙari yace haƙiƙa mafi karkatar abu daga ƙashin harkari shine abin da yake na sama samansa a cikin harkarin za ku ga na sama saman ya fi karkacewa ya fi kwantarewa ya fi fita daga hayyacinsa domin idan muka kalli ƙarshen harkari yadda yake ba a miƙe yake straight ba ya ɗan karkace to wannan ƙarshen harkarin yadda yake to haka ɗabi'ar mace take annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce idan ka ce dole sai ka miƙar da ita dole sai ka tayar da ita to sai dai ka karya ta amma idan ka ce za ka zauna da ita to lallai ne za ka zauna da ita da wannan karkata a tattare da ita to kun ga annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi tun karan fari tun a farko ya gama ɗabi'a da mace take mace an halice ta daga ƙashin haƙarƙari wanda yake karkatacce yadda ka ga ƙashin haƙarƙari a karkace to haka ɗabi'ar mace take a karkace mace ko ƙarama ce ko madaidaiciya ce ko babba ce ko tsohuwa ce dukkaninsu ɗabi'unsu haka yake yadda ka ga ƙarama to haka babba take dukkaninsu haka Allah maɗaukakin sarki ya ƙaddara su a kowannan karkata a tattare da su to idan ka ce kai dole sai mace ta yi maka abin da kake so ɗari bisa ɗari to sai dai ka karya ta me ake nufi da wannan karyawar shine sai dai ka rabu da ita shine sai kaga an samu an kasa samun zaman lafiya kai akwai abin da kake so dole sai an maka to Allah maɗaukakin sarki bai ƙaddara za ta iya wannan abin ba a ɗabi'arta wannan abin ba za ta iya shi ba to dole ne ka yi haƙuri da wannan karkata ta ka zauna da ita a haka yadda kowanne ɗaya mai yake na da kurakurai ita ma haka take akwai abin da kai kanka ka san abu kaza da kake kuskure ne to ita ma haka take kuskuren ta ma da rashin daidan ɗinta ya fi naka to duk mutumin da zai zauna da mace dole ne kalli wannan hadisi na annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi haka nan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi lokacin da ya yi hajjin bankwana hajjin da yake na farko kuma na ƙarshe nasa sallallahu alaihi wasallam wanda daga shi bayan ya koma gida da ‘yan kwanaki kaɗan Allah maɗaukakin sarki ya ɗauke kayansa tsira da aminci tsara tabbata a gare shi a wannan hajji nasa na bankwana a bakan damiyar huɗubarsa wanda ya yi ta a wannan hajji a wannan lokaci yake ga sabansa cewa ina yi muku wasici na alkhairi game da mataye ku riƙe mataye ku kula da haƙoƙinsu annabi kira da aminci tsar tabbata a gare shi yace saboda fa inna kunna fa innakum akhastumuhunna bi amanillah yace saboda kun ɗauko mataye ne daga gidajensu a bisa amanar Allah madaukakin sarki dan mutumin da yaje ya rabo da mace daga gidan iyayenta ta san iyayenta ne kadai da babanta da babarta da ƴan uwanta su ta saba gani sai aka ɗauke ta daga jikinsu aka kawo ta gidanka kai kadai daga kai sai ita kai kana da yancin ka fita gaje ka gaishe da iyayenka a kullum da rana da safe da daddare in ka ga dama amma ita ba ta da wannan yancin ka sani wannan amana ce ta ta Allah madaukakin sarki ya dora ta auyen ka mai nauyi akwai ranar da Allah madaukakin sarki zai tsiye kai tambaye ka wancan amana annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce kun rabo su daga gidajen iyayensu ne bi amanillahi da amanar Allah madaukakin sarki sannan wastahlal wastahlaltum furujahunna kun halatta farjinsu ne da kalmar Allah maɗaukakin sarki kalmar da aka ɗaura aure da ita da ita Allah maɗaukakin sarki ya baka dama za ka iya kusantarta damacin da kake gani daga nesa kallanta ma an ka fiye yi haramun nisa Allah ya kama ka akanta amma yin shari'a ta baka dama za ka iya taɓa jikinta har ka kai ga kusantarta wannan me ya baka wannan shine kalmar Allah maɗaukakin sarki ta ɗaura aure da aka yi to lallai kowanne ɗaya annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi yayi mana wasici daga cikin mu da mu kula da wannan abubuwan da Allah madaukakin sarki ya dora mana game da mataye yan uwa matayen mu suna da haƙoƙi masu yawa akan mu lokaci ba zai ba mu dama mu faɗe su gaba ɗaya ba sai dai ga 'yan kaɗan daga ciki dan uwa na mai albarka ka sani mafi girman haƙƙin da mace take da shi a kanka shine lallai ka kula da addininta wannan shine mafi girma kula da addinin mace kwaɗaitar da ita akan biyayya ga Allah maɗaukakin sarki da biyayya ga annabin tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da tusa mata soyayyar Allah maɗaukakin sarki da tusa mata soyayyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da kuma bibiyarta da binta sau da ƙafa kaga tana sauke haƙoƙin Allah da na manzansa a kanta wannan shine mafi girman haƙƙin da ke kanka akan matarka ba daidai ba ne da yawa daga cikinmu za ku ga mun fi kula da abin da ya shafi gangar jiki wajen kula da matanmu amma abin da ya shafi ibada kula da addini za ku ga wannan galibi ban fiye damuwa da shi ba za ka ga mutum duk abin da matarsa take bukata ya siyo mata da irin sarƙa mai tsada ta yayi zai siyo mata duk wani laisi da ya fito ɗan yayi zai siya mata duk wani shago sabo da aka buɗe zai kai ta taisayya a ciki babu wani abu da ta nema na ci ta rasa to amma an ka je ka ce ta karanta maka alhamdulillah wata wallahi bata iya ba in ka ce ta yi maka sallah ko alola anan zaka sha mamaki shi abin da yake gani tun da ya ciyar da ita ya shayar da ita ya tufatar da ita ya ɗebe mata kewa to kamar ya fita daga haƙinta ɗan uwa wannan kuskure ne babban kuskuren da babu irinsa babban abin da Allah maɗaukakin sarki ya fi bukata daga gare ka shine ka raya ruhinta ka sada shi da Allah maɗaukakin sarki sannan idan ka gama wannan sai ka dawo kuma sai ka raya gangan jikinta amma gangan jiki ka raya shi babu ruhi wannan fanko kenan wallahi idan ta mutu aka kai mata jagoranci zuwa wutar jahannama dan duk mutumin da bai san Allah ba bai san annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ba bai iya sallah ba bai san haƙoƙin Allah da manzansa a kansa ba wannan idan ya mutu ba makawo ta zai je saboda ka wajibi ne dan uwa ka kula da iyalinka wajen ka koya mata addini ta iya alwala ta iya sallah ta iya wankan janaba da sauransu yan uwa na masu albarka akwai dan uwa da yake ban labari cewa a irin a irin wannan zamani yarinya ce za a yi mata aure aure za a yi mata ta tafi gidan mijinta ta gama university degree holder ce babarta ta kawo ta wajensa ta ce da Allah ɗan koya mata baki don ba ta yi makarantar islamiyya ba ya ce wallahi da yake tuntuɓarta da yake jin me ta iya a cikin addini wallahi alif ba ta sani ba alif ba wai alif na ne a'a idan ka rubuta mata alif ka ce me wannan ba ta sani ba alola ba ta iya ba wankan janawa ba ta iya ba kada ku manta na gaya muku ta gama digiri a makarantar boko haka za a yi mata aure ta je gidan mijinta akwai matayen da akwai matayen da suna nan wallahi uwa ba a ƙauyuka ba a cikin birni har yanzu ba su iya lola ba har yanzu ba su iya lola ba ka je ka bincika alola irin ta annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wallahi ba su iya ba ballantana ka dawo kan sallah ballantana ka kuma kan tsarki wankan janaba wallahi ba su iya ba ba fa ƙauyuka ba a cikin birni ka je ka bincike to irin waɗannan lallai mazajensu suna cikin tarkon shedan wanda matakar ba dawa suke suka koyar da su ko kuma suka sasa inda suka koyar da su ba Allah madaukakin sarki zai tume su lallai ka tabbatar matarka ta iya sallah matarka ta san addini Allah madaukakin sarki ya ce da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wa amur ahlaka bis salati wasbir alaiha ya rasulullah ka umarci iyalinka da yin sallah ka dage ka yi hakuri wajen su yi sallah din Allah madaukakin sarki ya jaddada maganar sallah wa annabinsa tsira da aminci tsara tabbata a gare shi Allah ya yabi annabi Ismail alaihi salam game da yadda yake umartar iyalinsa zuwa ga sallah Allah ya ce wa kana ya amuru ahlahu bis salati wa kana inda rabbihi mardiya annabi Ismail ya kasance na umartar iyalinsa da yin sallah Allah ya kasance yardadde ne a wajen Allah madaukakin sarki yan uwana masu albarka wannan shine mafi girman haƙƙi da ya kamata kowanne ɗaya daga cikin mu ya kula da shi abu na biyu lalle ne kowanne ɗaya daga cikin mu ya kula da infaqi in aka ce al infaqi shine ciyarwa idan na ce ciyarwa ba ana nufi ka bata abinci kaɗai ba a'a al'infaƙu ya shafi ka ciyar da ita abinci ka shayar da ita abin sha idan ba ta da lafiya ka kai ta asibiti ka tufatar da ita duk abin da take bukata na yau da kullum kai mata wannan shine infaki wannan dan uwana mai albarka ka sani dole ne wajibi ne ba zaɓin ka bane yan uwa mu ji tsoron Allah madaukakin sarki a wannan zamani mazaje da yawa suna tozartar da iyalinsu wallahi suna tozartar da iyalinsu da yawa macen aure sai ka ga mijinta ya batta babu ci ba sha ba ci ba sha ba ita kadai ba ga ƴaƴanta biyu ko uku ko hudu ya za ta yi ta samu abin da za ta ci ta ciyar da iyalinta bai dame shi ba in ya kada kansa ya fice shi kenan wasu matan suna baka labarin abin da ke barawa wallahi sai ka zama musu da hawaye ya je ya auro ta baya ba ta ci baya ba ta sha kuma da ya samu da ya samu kuɗin da bai kai kawo ba sai je karo wani auren da ya samu kuɗi dubu hamsin dubu saba'in dubu ɗari wala kawai sai je jijjigo sai jijjigo wata mace sai ƙara kawo ta gida da ya'yansa bai kula da su ba wani za ga yana da ya'ya maza samari wani yan mata amma bai san haƙƙinsu ba bai sanya sauki haƙƙinsu a kansa ba yaransa yan mata ne duk inda za su je su je ba ruwansa duk lokacin da yarinya ta fara zama budurwa duk irin wani abubuwan na kyale-kyalen duniya na shiga ranta idan baka ɗauke mata su ba ta je inda za a ɗauke mata su kai ka san yadda rayuwa take a yanzu kuwa duk wanda zai ɗanka ɗauka kuɗi yana ba ‘yarka budurwa ba zai ba ta a banza ba kai wanne irin saboda Allah ya uwa wanne irin shashanci ne a ce ‘yarka kai baka bata kuma kana ganin ta da manya-manyan wayoyi a hannunta da kaya wanda ba kai ka siya mata ba ka tome ta ana ta samu mana shi bai yi ba kuma ya ganta kuma ba zai tambaya ba ya san ba sana'a take ba kuma to irin waɗannan abubuwa ‘yan uwa matuƙar mutum bai kula da su ba shi kansa a rayuwarsa ba zai ga daidai ba Allah ba daidai dai kake so ka gani ba ba arziki kake so ka samu ba ba ci gaba kake so ka samu ba to sai dai ka gani a wajen wasu matakar ka tozata iyalinka annabi ya ce tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya isi mutum girman laifi ya tozarta wanda yake ciyarwa ka zubar da iyalinka ka fita waje kana tsammani kuma Allah zai taimake ka kai wannan ka yaudar kanka saboda ka uwa wajibi ne kowanne ɗaya daga cikin mai ciyar da iyalinsa gwargwadon ikonsa abinda Allah ya ce shine li yunfiq zu sa'atin min sa'ati kowanne ɗaya daga cikin mai ciyar gwargwadon yalwarsa Allah bai takura maka ya ce baka da kuɗi sai ka je ka siyo abin da ya fi karfin ka ba a'a gwargwadon yalwarka abin da yake na yalwarka a ci tuwo a gidanka a ci tuwo gwargwadon abin da yake na yalwarka a ci biredi da kwai da shayi a ci biredi da kwai da shayi gwargwadon abin da yake yalwarka a ci shinkafa da wake a ci duk abin da Allah ya sare maka shi Allah madaukakin sarki sai ka ciyar ba a ce abin da ya fi ƙarfinka sai ka yi shi ba a'a amma iya gwargwadon iyawanka ka ƙi to ka zubar da haƙƙin da Allah maɗaukakin sarki ya ɗora maka kuma za ka yi bayani a gaban sanar tashin alkiyama Allah ba mu iko riƙe haƙƙin da Allah ya ɗora mana yan uwa masu albarka daga cikin mafi girman haƙƙi shine akwai mu'ashara mu'ashara shine ta ƙunshi dukkanin abin da ake nufi da kyakkyawan zamantakewa lallai ne ka yi kyakkyawar zamantakewa da iyalinka Allah maɗaukakin sarki ya ja hankalinmu duka ya ce wa ashiruhunna bil ma'ruf ku yi kyakkyawar zamantakewa da su da kyautatawa yadda kake so matarka ta yi maka magana mai daɗi kai maka mata magana mai daɗi yadda kake so matarka ta kyautata maka kai maka kyautata maka ka kyautata mata yadda kake so matarka ta yi maka duk abin da kake so kai ma kai mata abin da take so haka Allah maɗaukakin sarki ce wala hunna mithlul ladhi alaihinna bil ma'ruf suna da irin abin da yake kansu na kyautatawa suna da irin abin da aka ce su yi na kyautatawa to su ma akwai irin wannan haƙƙin da za a ba su na kyautatawa din ba fa ita kaɗai aka ce ta yi maka abin da ya kamata ba kai ka ne mata abin da ya kamata ka ne mata magana mai daɗi kana zama da ita kai hira kana jin buƙatunta kana kula da abin da ya shafe ta ko kuma kai kawai san kanka kawai ka sani haƙƙinka kawai ka sani to lallai ne mutum ya kula da haƙƙin matarsa kada ya kasance abu ɗan kaɗan bai kai ya kawo ba namiji ya ɗau hannu ya rinka dukan matarsa don yanzu abubuwan nan sun yawa sai ka ga mutum ƙato iya ƙato babba iya babba ka ji an cewa ya zage yana dukan matarsa wallahi in ka gan shi sai ka ɗauka mutumin kirki ne sosai sai ga nasu sun kayar da kai duk ga mazaje nan ire-irensa a waje ba zai zage su faɗa da shi ba sai ya koma gida sai samu ta miskiniya mace sai ya zage ƙundin sai tuɓe daga shi sai ga zaman ta dukanta to ko shakka babu wannan lusari kenan daga cikin mazaje duka irin dukan da zai wani in ka gama tasa in suka faɗa wallahi sai ka ɗauka haɗarin mota ce duk ya nan naushe mata fuska kaga nan ya kumbara nan ya tashi nan ya lotse haka me yasa me ke mijinta ne da ke ta abun kunya da abin takaici kai ta kai ta kama a kuma su ɗaukar sanda su da kimatan su sanda ita ba barauniya ba ta ba yar fashi ba amma ya ɗau sanda yana dukanta wai mijinta ne nan wai miji ne nan wani irin miji dai malamai suka ce su mata ma akramahunna illa karimun ba mai karrama su ya mutunta su sai mutumin kirki sai mutumin kirki wa ma ahanahunna ba mai wulakanta su illa la'imu sai mutumin banza da bai san abin da yake ba haka suke cewa idan addinin musulunci ya ba da dama ya ce ka daki mace amma ka duba ka duba matakan da addinin musulunci ya zayyano ya ce wallati ta khafuna nushuzahunna fa'izuhunna wa hajiruhunna fil mabaji'i sannan sai ya ce wadribuhunna wanda duk yake tsoron kangarewa matansa Allah madaukakin sarki ya ce mata wa'azi matakan wa'azi ta ko ina kai ka sa mata ka kirawo ai mata duk wani mataki na wa'azi kai mata idan ta ki wa hajiruhunna sai ka aurace mata ba kauracewa ta fita daga gida ka gudu ba a neme ka a rasa a ga ka ga ta ma lokaci kawai sai ka juya mata baya za ku yi magana ku ba daina mata magana za ka yi ba a'a za ka yi mata magana amma dare kawai sai ka juya mata baya ko kuma ka canza daki duk za ka iya idan har bata gane ba to a mataki na ƙarshe ne sai Allah madaukakin sarki ya ce wa duribuhunna kuma annabi ya ce duka zarban da gairu mubarrish ba dukan da zai fasa jiki ya fasa fata ba amma kaga mutum ya zage kutufo karfi ya karfi ya naushi matarsa saboda Allah a filin dan ba ake a wayar wrestling ake wani ai sai ka fito ga mazaje na ire-iren ka masu konji sai ku gwada amma miskini a gida saboda Allah ka mata wannan duka lokacin da sahabbai wannan ayat ta sauka wasu daga cikin sun daddaki matayen su da mataye suka kai ƙara wajen annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi cewa rasulullah ga abin da ya faru annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce ulaika laysu bi khiyarikum masu dukan nan ba su ne zababbun ku ba ba su ne mutanen kirki daga cikin ku ba ko da dukan kai haƙuri kada kai dukan shi da yafi Allah madaukakin sarki ya samu dace yan uwana masu albarka daga cikin mafi girman haƙi a na mace da ya kamata namiji ya kiyaye akan matarsa akwai ƙoƙarin a biya mata buƙatarta na yau da kullum a matsayinta na mace da yin wasa da ita da kyautata mata da taya ta aiki idan ka samu dama wannan na ɗaya daga cikin haƙoƙin mata wannan namijin kwata-kwata matarsa idan idan ya fita tun safe ba za ta ƙara ganin sa ba sai can dare sai can can dare so haka bai san matsalar ta ba bata san tashi ba kuma ya zo ya ban mata waya a gida shi ya fice ga waya za ta yi hira da 'yan maza ta yi hira da waye ta yi hira wasu abubuwan fa 'yan uwa ba ba daure musu gindi nake ba amma wasu abubuwan wallahi wasu mazaje suke jawo ya ban matarsa ya watsar da ita ya raba da ita kwata kwata ba ruwan shi da ita kuma ya ban mata katuwar waya duniya a hannunta ga mazaje nan kala kala tana kallo to me yake tsammani shi ya tura ta zuwa ga wannan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi shi ne ya fi kowa girma da daraja da mukami a wajen Allah maɗaukakin sarki amma sallallahu alaihi wasallam har tsere suke shi da na Aisha ya ce Aisha zo mu tsere wata rana suka tsere sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi sai ya wuce ta ita ta fara wuce shi karan farko wata rana annabi ya ce zo a ƙara yi lokacin da na Aisha ta ɗan yi nauyi annabi ya wuce ta ya ce to one one kenan eh one one kenan na rama dan Allah wani irin wani irin jin daɗi za ta yi aranta wani irin jin daɗi annabi har wasu 'yan mata daga cikin garin madina 'yan mata haka yake ɗauko ya ce ku zo ku zo ku zo ku je cikin gida ku tana na isha hira saboda a lokacin yarinya ce ya ce ku je ku taya ta wasa da hira sallallahu alaihi wasallam dan ya kula da ita yana shigowa gida kana fi min alihi idan ya shigo gida zai taya matansa aiki me suke bukata yan share share yan wanke wanke dan tura wuta girki duk musu yake sallallahu alaihi wasallam wannan na ɗaya daga cikin haƙƙin mata wanda ya kamata a ce namiji ya sauke yana ƙara danƙon zumunci tana jin ka ranka in baka nan za ta rinka jin rashin daɗi amma ka fita kuma ka fita sai dare kuma ka dawo a cikule ranka a ɓace ba annuri ba alamun za a zauna a hira ko abin da ya kama da annabi dan ya sawa matansa farin ciki a cikin ransu sallallahu alaihi wasallam har wani suna na musamman yake gana na isha ya ce mata ya aish ku duba sunanta ya isha irin sunan nan na yan gayu sai ce mata ya aish munada murakham kin at-tarhim sai ya aish tana jin daɗin wannan sunan kuma saboda ta ji daɗi ya ɗebe mata kewa duk wani abin da wani namiji zai yi wa matarka kai kai mata abin da za ta ji daɗi ba wannan namiji a waje ba amma kai ba kai mata ba kuma ka zo ka sa mata dish tana kallon yan wasan Hausa lokacin da matar lokacin da matarka za ta kama soyayya da dan wasan su baka sani ba wallahi kuwa ko da ko da bata fito ta gaya maka ba dan Hausa masan ya burge ta shi take so saboda yana faɗan maganganu na soyayya yana ga wata budurwa duk ƙarya ne fa amma ita tana gani gaske ne tana jin daɗi ya burge ta kai baka mata wannan sai dai ki da Allah can cikin fesu da Allah rabu da ni shi kuma yana ce mata haba wance wallahi in babu ke ba zan iya rayuwa ba wallahi kaza da yana ga wata tana ji wannan abin kamar daga sai sai ta ji ta kama da sansa kai ba kai mata ba kuma ka aje mata abin da zai ruguza maka tarbiyya yan uwana masu albarka dole ne a matsayinka namiji ka rinka neman shawarar matarka abubuwa wannan girmama ta ne abubuwanka ko da na kasuwancinka ne ko da ba ta da experience ka dan tambaye ta wance zan siyo kaya iri kaza ku me kike gani da Allah za ta ji daɗi za ta san ka dan ita mace wato mu fahimta wallahi da yawa mata ba wasu abubuwa suke bukata da yawa ba kulawa suke bukata kawai ka kula da ita kawai ka nuna mata ita wata ce a cikin mata yan uwanta tana son wannan ka ɗauke ta ka kai ta unguwa a cikin motarka ka ajiye ta ka tsaya ka jira ta ka ce sai kin gama abin da nake zan fito zaki fito mutu sai ai na waje na jira ki babu Allah rabu da shi ai na sani tana jin daɗin wannan aranta wallahi kuwa tana so ba wai sai ka bata kuɗi ba nawa ne ake ba su kuɗin da yawa duk abin da suke bukata suna da shi ba sa samun damar kulawa sai ku ji an ce sun fito a waje suna cin amanar mazajensu a waje nawa ne talakawan kuma wanda masu rufin asiri ne kawai amma sai ku samu sun samu yardan mazajensu saboda me saboda kulawa da suke da su yan uwa abubuwan suna da yawa ba za su faɗa a wannan lokaci takaitacce ba amma dai mu sani matayen mu haƙƙi ne da Allah madaukakin sarki ya dora a wuyan mu ranar tashin alƙiyama Allah zai tsaye da kai zai tsaye da ni zai tsaye da mu gaba ɗaya tambaye mu wannan amanar da aka dora mana ta matayen mu mun sauke ko ba mu sauke ba shine abin da za mu fahimta yan uwa yan uwana masu albarka a gurguje lokaci ya riga ya tafi ina amfani da wannan mabari mai albarka wajen nuna alhini da rashin jin daɗi da nuna tar da Allah wadai bisa abin da wata fitsarariyar arniya ta yi na zagin manzan tsira annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda duk wanda ya ji wannan odiyon ya ji zagin sai hankalinsa ya tashi ashar gundume mai a ce ta dora annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wallahi yan uwa ashar sosai ta dura masa ashar to amma dai alhamdulillah yanzu ta tafi tana can wajen Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma wallahi bani da shakka ko kwanto ta fara gane wane ne annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yanzu wallahi yanzu ta fara gane ta fara sanin waye annabi Muhammad a wajen Allah madaukakin sarki dan ta fara dandana kudatta yanzu ko shakka babu waɗannan matasa da suka ɗau wancan hukunci Allah maɗaukakin sarki ya saka musu alkhairi Allah ya musu albarka Allah ya biya su da gidan aljanna idan suna da wasu kurakurai Allah maɗaukakin sarki saboda wannan aikin da suka yi maka Allah ka yafe musu Allah ka tafiye musu da shi ya kuwa irin abin da muke bukata kenan lallai duk wanda ya zagi annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi lallai ya fuskanci hukunci duk wanda ya zagi annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yan uwa wallahi babu ja da baya babu sassautawa lalle a kashe shi shi ne hukuncin kawai don abin ya yi yawa ‘yan uwa an yi ɗaya an yi biyu an yi uku yanzu mutanen da suke zagin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi daga wancan lokaci zuwa yanzu wa ka ji guda ɗaya wanda aka ce wani masa hukunci ka gaya min waye mutane nawa aka musu hukunci bayan waɗancan akwai wanda ba sun fito sun zagi annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi an kama su suna nan suna yawa da kafafuwansu shin annabi ba shi da daraja annabi ba shi da mukami a wajenmu mun fi kare siyasarmu mun fi kare gwamnatinmu mun fi kare abin da ya shafe mu da mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muna so Allah madaukakin sarki ya kalle mu kallo na rahama kuwa wallahi ƴan uwa Allah madaukakin sarki yana kishin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah yana kishin annabinsa matukar za mu bari a rinka irin wannan abubuwan to lallai lallai duniyar nan ta kusa tashi Allah maɗaukakin sarki bai ba mu lamunin za mu ci gaba da kasancewa a wannan yanayi ba a rinka fitowa wata tsinanniya Allah tsine mata albarka Allah ya tsine mata albarka ta fito ta irin wannan zagin kawai don wani musulmi ya turo ya turo wa'azi ko faɗakarwa da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi a group ɗinsu na makaranta ta fito wai manzan Allah me ta yi zage kuma ta ɗora a shar kuma wai abin mamaki ‘yan uwa wasu munafukai munafukai wasu na fito suna wai Allah wadai da waɗanda abin da matasan nan suke wato wannan abin ya fi wancan haushi ‘yan uwa wai musulmi ne kuma babu ɗaya daga cikinsu da na ga yi Allah wadai game da abin da ta yi babu wanda ya ce abin da wannan arniya ta yi ba daidai ba ne alalakalla ta taɓa wani bawan Allah mai magoya baya fiye da miliyan dubu a duniyan nan wai abin da suke cewa wai abin da waɗancan ɗalibai suke na wancan jami'a wai a kama su a yi musu hukunci wai kuma waɗannan su suke so a zaɓe su a matsayin 'yan siyasa waɗannan wai su ne shugabannin mu wasu masu tawatar gargajiya waɗannan wai su ne shugabannin mu annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wallahi ba a wasa da mutuncinsa lokacin da annabi ya fito makka a shekara ta takwas bayan hijira bayan ya gama da mutanen makka gaba ɗaya an tara mai su a gabansa sallallahu alaihi wasallam ya ce mata zunnuna anni fa'ilun bikum me kuke tsammani zan samu zan yi muku yanzu gashi na samu dama akan ku kun cutar da ni suka ce akun kharimun ibni akun kharim ai mun san kai dan uwa ne mai girma dan dan uwa mai girma ba abin da za ku yi mana annabi yace izhabu wa antum tulaqa ku tafi din na sallame ku bana bukatar komai da gare ku amma ku sani akwai akwai waɗanda suka rinka zagin annabi suna ci masa mutunci daga cikin mutane annabi cewa duk inda a gansu a je a kamo su a kashe su daga cikin su akwai wani mutum mai suna ibnu khatlin aka zo aka ce ya rasulullah ibnu khatlin mu'allaqun bi asharil ka'aba ga wancan mutumin ya makalkale ɗakin ka'aba saboda Allah ya ce man dakhalahu kana amina ya je ya ba kalkale a cikin annabi ya ce ku je ku kama shi ku yanka shi ku kashe shi zo aka aka jago shi daga labalan ka'aba aka kashe shi kawai sai mu bari ana taba mana abin da yafi tsada a cikin rabu wallahi duk za ka ga duk lalacewar musulmi duk lalacewar musulmi in za ka taba annabi a gaban sai inda karfin sai kare wallahi mecece amfanin rayuwar da za mu zo ana taba annabi muna ji muna gani dan Allah ne amfanin rayuwar nan wallahi gwanda a ce ka mutu a ce ka mutu ne don kare martaba annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi a tashe ka a gaban Allah akan haka me a cikin rayuwa yanzu me a cikin tabban da wahala amma wani irin shugabanni muke da su duk abin da ya shafi waɗancan mutane sai ga sun fi bada kulawa a kansu amma mu da abu ya shafe mu sai ga ana an fito an yi ta gwamnan garin yana Abuja ya katse ziyarar da yake dawo ya zo suka zama gaggawa da DSS da wasu fastoci da sauransu ana ba sa ana da na kirjinsu nan yan tijjaniya suka tafi suka tafiya sun je sun yi zikirin sun dawo aka tare su aka yayyanka su dan Allah ne aka haye yanzu ku ga mutum nawa aka ma ba musulmi bane su ba mutane bane su ai suke wannan aikin ba fa aikin yan ta'adda bane wannan fa aikin aikin su ai an san ko su ai suke wannan aikin sau nawa matafiyan mu suna tafiya za a tare su a waɗannan ƙauyuka irin su da sauransu a kashe mutane mu rayukan mu ba rayukan mutane bane lallai sai gwamnati su rinka balansin tsakanin tsakanin bangarori guda biyu idan ba haka ba a gaskiya akwai matsala akwai matsala saboda su yanzu abin da yake tayar yake tayar musu da hankali shine wai ba za a fito a rinka irin waɗannan maganganun ba shine babban tashin hankali sai dai kawai a kashe mu a cutar da mu kowa ya shiru ya zama kin sai shi to me amfanin rayuwar kenan kuma abin ya tsallake ko ko abin da bai kai ya kawo ba sai ga mutum yana kokarin rama akan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kai da shi za ku yi magana saboda arnani shi sai ga taba annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi to duk wanda ya kara taba annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi an wallahi wannan shine hukuncin sa shine hukuncin sa kai kuma a matsayin ka na musulmi wani arne ya taba annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ka za ka kai shi za ka kama shi ka kai shi kara tukunna nawa aka yi karar me aka yi musu nawa aka yi karar me aka yi musu wannan shine abin da ya kamata kawai Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid wa qumu ila salati yarhamukumullah
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله